subhanahu wa ta'ala da ya ƙara mun tara mu a cikin wannan majalisi mai tarin albarka domin yin muhadara ta nisa'u sunna saka tagun local gamman kamar yadda aka saba insha Allah yau ma haka za a kaddamar da wannan karatu tare daga shugabar kungiyar mu malama malama Zainab Aminu Halluru Allah ya saka mata da alkhairi ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka ji sannan mu isar da sako ga wayanda ba su samu halatta ba saboda amfanin ilimi kenan ka ji kai ma ka jiyar sai Allah baka kamashin ladan wanda kai ma ka jiyar Allah subhanahu wata'ala ba mu yi kun nutsuwa mu ji mu isar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka a wannan anguwa ta matsango cikin wannan masallaci na jubis alhamdulillah kamar yadda muka yi alkawari za mu gudanar da muhadara mai taken wane ne malam kuma wane ne boka wannan ma'adarar ni kaina ta sa ni dogon tunani saboda bambance malam da boka abu ne mai sauki a musulunci amma abu ne mai wahala a gargajiyance wasu daga cikin malama su ma sun zama ba malamai ba ba tare da sun sani ba wasu kuma daga cikin wa'inda ake ambata musu maluma ma kamar yanzu a ce wai malamin duba wannan yaudara ce kuma cutarwa ne ga sauran su kuma malamai na addini malamin duba bai kamata ya zama malamin duba ba sai dai a ce kawai dan duba ko mai duba kalmar malam a tare da shi ta yi masa girma Allah ta'ala ya ba mu ikon faɗan dai ya ba mu kuma ikon kiyayewa abin da ya shafi mu'amala da bokaye ko masu tsafi abu na farko da za mu fara magana a kai shi ne musan waye malamin tukunna idan muka san malam to sai mu kiyaye duk wani wanda bai zo da sharuɗin da malam ya cika ba to baya tare da tafiya ta ahlus sunna in ma dai boka ne in ma ɗan tsafi in ma ɗan bori in ma ga sunan kala-kala 'yan damfara da sauransu duk sun sunayensu suna nan daban-daban amma kuma aikinsu kusan guda ɗaya ne Allah ta'ala ya samu dace game da malinta Allah ta'ala ya karrama malinta ya ɗaukaka ta ya kuma buga misali a tare da ita a yadda Allah ta'ala yana ambata mana شهد الله أنه لا إله إلا حتى من شهد الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
الله تعالى يتي شهد الله أنه لا إله إلا هو الله دكنسا يا شيدا شي الله باب وانا أبون da za a kwaranta da shi a matsayin Allah sai shi shi kaɗai ɗin nan la ilaha illahuwa babu wani sarki tamkarsa ya ce wal mala'ikatu ko su ma mala'iku sun shaida haka wa ulil ilmi ƙa'iman bilkis da ma'abota ilimi sun shaida mai ƙa'iman bilkis Allah ya tsayu game da adalcinsa. Allah ya cancanta ya cika taska ta adalcinsa. Wannan Allah yana ɗaukaka maluma domin me yana haɗa kansa da mala'ikunsa masu daraja wanda ba su taɓa yi masa laifi ba dawa da malami. To, ashe malami wani mutum ne mai girma, mai daraja wanda ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi li'irabin sa shi kansa malamin mu san shi. Daga yau idan muka ga siffofin sun shiga ga kowa muna iya bashi sunan idan kuma siffofin suka ragu ga kowa ba za mu bashi sunan malam ba malami cikakken malami yana da ilimi dole a same shi da ilimi sannan kuma dole a same shi da tsoron Allah abu na uku dole a same shi da tarbiyya wa'annan kadai abu uku Allah ta'ala ya keɓe su ga malami kuma saɓaninsa duk abin da kika samu ba wa'annan ukun ba to baya samuwa a gurin wa malami sai dai kuma jahili dole malami ya zama mai tsoron Allah domin yin karatun baya zama da kai malami har sai ka hada da tsoron Allah idan ya kasance shi nan kadai ake da shi ba tsoron Allah to ai daga cikin irin wa'ancan ɗaya ɓangaren akwai wanda akwai shi nan a tare da su amma daga cikin irin aikinsu na ɓatanci har suna ba da fatawar neman sa'a tare da yin zina ga matar aure za ki samu ɗan duba ko ɗan tsubbu zai ɗora ki akan ki amince ya zina da ke ta kwana kaza. shi ne zai ba da damar mafita ga abin da kika zo masa da shi. Kun ga anan an rushe tarbiyya, an rushe shinan Allah, saboda haka malami baya siffantuwa da wannan. Duk wanda ba wa'annan tarbiyya, wa'annan abu uku yake tare da shi a kansa ba, to zai iya yin dukkan komai. Kuma ilimin nan ana yin sa ne shi ma don me? Ana yin ilimi don abu uku. na farko ana ilimi don tsoron Allah ki ilimi ki kokari ki san abin da kika shina ki kuma yi kokari ki sanar da waɗanda ba su sani ba wannan shine bangare mai daraja wanda Allah ta'ala ya dora dukkan mutum a kai sai dai wanda yake nau'i na biyu suna yin ilimi don fariya wayaz billah Allah ta'ala ya faɗa a ranar alkiyama waɗanda za a fara azabtarwa su ne masu ilimi amma waɗanda iri su ne wanda suka yi ilimi don su yi fariya ko don su ci kafar masu ilimi so wasu suna ilimi su ma don wannan manufar abu na uku ana yin ilimi don neman kuɗi za ki samu wala Allah gardi ne gidansu gidan karatun ne amma bai tsaya ya karatun ba yana ta nasa bankaura daga baya in ya dawo ya hankali babu hanyar neman kuɗi babu sana'a saura ƴan uwa duk sun tsaya akan kafarsu sun yi karatu suna abin da ya dace to shi sai yanzu ya zama ya kutsa cikin hidimar ilimin amma ba karatu zai yi ba ya fara shirin wasu hatimai wasu kaza da kaza asirar da suke cikin wasu surori da sauransu sai ya zama mai yana neman kuɗi da shi wayannan su ne kaɗai manufar da ake yin ilimi da su in ma kai don Allah in ma kai don fariya kar kai ma a ce baka iya ba kar kai ma a ce baka yi ba ko baka iso ba na ƙarshen su kuma shine wancan mai neman kuɗi da shi to a ɓangaren malinta matukar wayannan abubuwan ba su samu ba to ba malinta ba ce sai ɓangare mai muni na farko akwai buka na biyu akwai ɗan duba da malama suka ce ba ladabi a dinga cewa malamin duba ba shi sunansa kawai ɗan duba akwai ɗan duba akwai matsafa akwai masu al'adar gargajiya ita ma gargajiya ana ne ana irin wayannan saddabarun da ita sannan akwai mai yan bori duk wa'annan nau'in dukkansu still akwai ah, masu yin wasu tsibbace-tsibbace wanda ɗazu na faɗa ‘ya'yan ɓangaren ilimi ne amma ba su yi ilimin gaba ɗaya don tsoron Allah ba sai suka tsamo ‘yansu abubuwa suke amfani da su don neman kuɗi su ne ‘yan addu'a wanda za ki kai musu damuwarki su furta a za ki abu kaza kafa kaza in ki- aka faɗa miki adadin daman sai ki jike ba za ki iya ba sai ki ce to malam a saka man amu shikenan sai ya yanka miki to ki kawo dubu tara da ɗari tara da me da casa'in da tara da sauransu saboda me wai ki ɗauka duk wa'innan ɗin ma wasu ɗaya ne masu daraja sai ki biya sai a yi miki za mu fara magana akan masu sihir bokaye su bokaye waɗansu mutane ne da suke yin aiki wai don su ba wa al'umma mafita su kutsa cikin ilimin Allah ta'ala su ɗauko wani ɗan abu kaɗan tun kafin zuwan musulunci su suna aiki ne tare da aljanu tun kafin zuwan musulunci suna yin wannan aikin aljani za a ɗora ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya har sai sun kai sama idan suka kai sama sai su ji suna jin sautin abin da ake yi na mitin da mala'iku da Allah ta'ala yake yi iska tana kadawa za su iya sauraron guda ɗaya daga cikin maganar Allah da gaske sun saurari guda ɗaya amma kuma kafin su kawo ta cikin al'umma sai su samu guda 99 na ƙarya sai su daɗa a kayi zai iya yiwuwa sun samu magana ɗaya amma fa sun daɗa da tasa'in da tara shi yasa annabi ya ce ko sun faɗi gaskiya aljanu su maƙaryata ne kuma mafi yawan abin da suke faɗi ƙarya ne to bayan zuwan musulunci aka samu taurari suka cike gurin idan suka yi irin wannan tafiyar sai a jefe su sai su dawo su ruguje su sauka wanda ya hana su wannan damar to a bisa wannan guda ɗaya kalma da suka ji in suka zo duniya sai su gaya wa bokayensu cewa ga shi abu kaza da kaza zai faru to shi kuma boka dama ya seta in kika zo kika faɗa masa damuwarki dama yana da ɗan kwatankwacin haske kaɗan 1 over 10 a ciki idan ya fara furta miki kawai sai ki ji wani mamaki ya kama ki a wannan malamin akwai aiki tunda malami muke ce musu ba su yadda mu ce musu boka ba su kansu suna kuya a cikin mai taskar malinta sai ki faɗi damuwarki ya gaya miki ansar ta ai in aifuwa ne zaki aifu zai baki aifuwa zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza wata aljanin su suke zuwa su yi magana a bakin ita mai bada magani wasu kuma a'a ba su ilimin suke yi sai mai bada maganin ta yi irin duk bayanan da ya kamata aljanin ya yi to da su da masu bori su ne suke yin aiki kusan iri ɗaya su kuma masu bori su ne waɗanda ake kaɗa musu garaya ko kiɗan ruwa ko wasu irin kiɗa kala-kala domin me shaidanin su bujurowa masu su sai a yi amfani da wannan damar na tambayarsu wasu labarai sai su faffaɗa muku gashi gashi gashi gashi za a yanka kaza bingi bingi za a yanka kaza mai bakin kaza da kaza da sauransu wayannan su ne wa su ne masu bori to dukkansu kuma suna yin wani abu da zai baka irin kaman jan hankalinka sai kiga sun yi wani abin da zai baki mamaki kuma ba wai yanzu ne aka fara wannan ba a zamanin annabi Musa dalilin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da mu'ujiza ta yaya da sandarsa maciji ya bayyana ai saboda ya zo ne a zamanin da al'ummar sun fi yadda da sihir akan komai kowa ka taɓa tsafi kowa ya iya tsafi kuma har yanzu ana yi fa akwai masu sugunci ruwa in suka watsar sai a ga jini su ɗebi ƙasa in suka ɗora akan wani abu ko suka sa a wa cikin gwangwami ko wani abu sai a ga mai suga ko gishiri ko wani abu su ɗau warin takalmi a saka a jaka idan suka yi abin da suka yi sai su fitar muku jariri wannan aikin yana nan a gida-gida akwai gidajen gargajiya da suke da kowa irin nasa masunta da nasu ma, wanzamai da nasu makera da nasu da sauransu wanda kuma duk nau'in kafirci ne amma Allah ta'ala ya sa mu gane da dama abin ya samu sauki an samu raguwar abu saboda fahimtar mai sunnar annabi alaihi salatu wassalam to da Allah ya aiko annabi Musa cikin mutanensa sai ya buga musu misali da cewa shi nasa abun ba fa sihir bane shi mu'jiza ce amma dan a ja hankalinsu ba za su taɓa fahimtar komai ba a wannan lokacin sai me sai irin wannan aikin to Allah sai ya ba annabi Musa irin wannan Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin Qur'ani duk da kissar tana da yawa amma ki dauka mana daga وقال موسى وقالوا
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وإسيهم يكيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه كيفة موسى قلنا لا تكف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما سنأوا كيد صاحر ولا يفلح الصاهر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأغطين أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصد
ولأسلطنكم أجمعين
وأرجلكم من كلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا ولتعلمن أينا أشد
Daddy? Ah. to Allahu Akbar. Aya ce nawa ce?
farkon shafin
Hmm?
farkon shafin Allah subhanahu wata'ala ya ce a tarihin ba zai zo duka ba amma zan gutsura mana bangaren da muke magana a kansa ne abin da ya faru ya faru wajen Allah ta'ala ya turo annabi Musa zuwa ga Fir'auna domin yana dagawa da sauransu Allah ya bashi wa'ansu a mu'ujizozi guda biyu a dan ya zo ya isar masa da sako Fir'auna sai ya ce ai wannan sihiri ne suna nufin su fita shi a cikin kasar su ne kaza kaza za a tara a zo a yi taro kan ya so shi ya nuna bijintar sa jama'ar sa su ma su nuna bijintar sa sai ya zabo ta rana ne za a yi taro Annabi Musa ya ce a yi taron wasu suka ce ranar sallah a yi shi da hantsi kuma a yi shi a kofar fada to yanzu lokacin da aka zo yin wannan taro da Allah ya ba mu labari a can baya sai annabi Musa ai alu ya Musa imma an tulqiya wa imma an akuna awwal man alqa ya kai annabi Musa yanzu mu ne zamu fara jefa sihirin mu ko kai ne zaka fara jefa naka ma'ana masu sihiri suna amfani ne ko da sanda ko da igiya ko da wasu abu in ka jefa sai kaga wani zaki ya taso yana nema ya haukan mutane to shine suke tambaya su za su fara ko shi zai fara ƙala bal alƙu sai ce a'a ku ku fara fa'iza hiya إذا حبال fa'iza hibaluhum wa isiyahum yukayyul ilaihi min sihirin annaha sassa a lokacin da suka yasar da igiyoyinsu da sandunansu kawai sai ya ga abin da suke sana'antawa wani maciji ya yi wani raƙumi ya yi wani ya yi dukkan dai siffar dabbobi sun nufaso shi kuma suna sauri kamar saurin su cin masa Allah ta'ala ya ce fa'auza safi nafsihi kifatan musa sai Allah ta'ala ya jaraba annabi Musa sai ya ɗan ji tsoro a ransa. Kowa ya zai ji tsoro. Sai ya ji tsoro a ransa, yana tunanin to, shi nasa macijin anya kuwa zai iya fitar da shi kunya? Allah ta'ala sai ya ce, ƙulna la taqaf sai muka ce mishi, ya kai annabi Musa kada ka ji tsoro. Innaka antal a'la, ai kai ne maɗaukaki a cikin wannan aikin da za a yi insha Allah kai ne madaukaki wa ulqiya ma wa alqi ma fi yaminika ka yasar da wannan sandar da take hannunka talqafu ma fi sana'u za ta lashe dukkan abin da suka yi sihiri da shi duka abin da yake yawo a gurin duk sai ta bi ta tande kowa ta lashe wancan ta haɗiye wancan ta haɗiye wancan duka za ta haɗiye su inna ma sana'u kaidu sahir ai ba komai suka yi ba illa dai kawai kaidi ne na masihirta ba wai wani abin kaji tsoro bane a kansa wala yuflihu sahiru haisu ata kuma shi mai sihiri ba zai taba cin nasara ba ba zai zama ya zama yayi nasara ba a duk gun da yaje Baulqiyas saharatu sujjada kawai da suka ga wani macijiyar ta lashe abubuwan da suka tsafa a wurin duka ma'abota sihirin sai suka yi sujada sun yi sujada saboda mene maluma suka ce dama manyansu suna bayan gari sun gaya musu idan kun je ku fili ku sa ido ku kalla lokacin da macijiyarsa take lashewa dabbobin da kuka sana'anta ku kula cikinta yana tashi idan cikinta bai tashi to gaskiya mu'jiza ne to tunda suna da wannan ilimin kawai suka ga ta cinye duk muta duk dabbobin da suke gurin ba tare da ta canja ba daga ƙarshe ma ta koma sanda annabi Musa ya rike kayansa me ya faru sai suka yi sujjada suka ce mi qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yadda mun amince min shaida annabi Musa annabin Allah ne kuma shi ma haruna annabin Allah ne to anas fir'auna dole ya ji haushi sai ya ce masa qala amantu lahu qabla an azana lahu shin kuka yi imani da shi tun kafin ne muku izini saboda shi Allah ne a fadin sa bai kamata ayi wani abu bai a karbi izini a hannun shi ba su kuma gashi me sun miƙa wuya saboda sun san cewa wannan annabin da annabi Musa yake yi ba sihiri bane yace sai zargi kuma ya fara shigowa ya ce inna hula kabirakum kai dama ashe shi ne babbanku dama kawai yana cikinku ne shi ne babbanku allazi allama kuma sihir wanda ya ilmantar da ku ilimin sihiri dama ku yaransa ne kenan kun ga wannan yana zargin annabi musa a kayi falauƙat da anna aidiyakum wa arjulukum min kilafin da sannu zan yanke hannunku na dama da ƙafarku ta hagu domin me ya zama musu izina ko ko kuma ya tsoratar da wasu wayanda su ba su sujada ba tunda yanzu sauran jama'a sun ga maluma sun miƙa wuya ai akwai alama cewa kuma su sauran gari ma ga baki ɗaya za a karɓa kenan to wannan dalilin yace bari ya musu azaba saboda ya tsoratar da sauran jama'a su ma kansu miƙa wuya wala usallibannakum fi juz'in nakali wala ta'alunna ayyuna ashadda azaba wa abqa yace sannan zan tsire duk wanda yake cikin waɗanda suka yi imanin nan zai ɗaure mutum a jikin tanka a jikin kututture na dibino a tsire ka don me don ku gane wane ne kan yafi iya azaba bayyananniya wai yana nufin da Allahn annabi Musa da shi Fir'auna waye yafi iya azaba idan ya tsorata su kun ga sai su dawo su ce sun tuba ko sun yi wani abin ko sun bi shi isa tana da yawa kuma bayananmu suna da yawa daga ƙarshe har akwai guraren da yake suke faɗa masa su sun yadda Allah ta'ala ya shiryar da su ɗin sun bi musan sun amince ya musu azaba ai dukkan hukuncin da zai musu hukunci ne a duniya in sun tafi gurin lahira Allah ta'ala zai sa su samu rahama to wayannan kaman dai wani ilimi ne na da da kuma har yanzu ya ci gaba da wanzuwa har yanzu mace za ta fita a gidanta ta je ta karantawa mai duba ga matsalarta masu duba su ne su kuma wayancan guda biyu da bori da boka suke amfani da aljanu su kuma masu duba sai suke amfani da mai da taurari sun yi wani ilimi ana ce mai ilimin taurari sai a zuba ƙasa ana mata wani zane sai a baki labarin komai na kanki ko su ɗauki tarbi su wurga sai a ce miki kitanka idan kika ɗauki guri guda ɗaya shi kuma sai ya irga daga gurin da ya kamo daga nan bayanansa bayanan kai zai hau kansa sai ya gaya miki da abin da kike ciki wasu daga cikin sai su ce ki buɗe tafin hannunki daga cikin wannan tsaga da take tsakanin hannayenmu daga nan za su ɗauki wani ilimi na abin da kike tare da shi dukkan wa'annan nau'in abubuwa ne wa'anda suke batar da ilimi abubuwa ne wanda suke batar da imani dole mata sai mun yi taka tsantsan sai mun kiyaye idan kika kai damuwar ki gurin su kai yanzu baki ma kai damuwar ba bari ne magana akan wani nau'in da nake kula da shi kwanan a media sunanki za a dauka misali sunana Zainab ko sai a ce mai suna Zainab ga yanda taurarin tafassarar su take misali sai a ce mace ce mai haƙuri mace ce mai ƙoƙarin jajircewa mace ce mai kaza mai kaza mai kaza waɗansu su kuma sai su ce mai suna Zainab taurarinta tara ne ko bakwai ne ko wani abu dai idan ta tashi aure in ta auri mai sunawa ne to ba za su samu matsala ba a rayuwa in ta auri mai sunawa ne to kaza da kaza da kaza da kaza zai faru ke kuma sai ki ji kina ta gamsuwa kamar an faɗi abubuwan suna kama da sunan naki suna kama da ɗabi'un da suke samun ki ke mace ce mai yawan shiga jarrabawa ke mace ce mai yawan shiga kaza ke mace ce mai sai ki ji kin gamsu kin ga dai ba kuɗi kika kai ba zuwa kika kika neme shi ba amma me ya baki ilimin sai ki je ya kama zuciyarki so duk wa'annan kafafen yada labaran nan suna iya haifar maka da matsala kana cikin ɗakinka ka ɗori akan irin wannan ilimin shi kuma ilimi duka na gaibi ba alkhairi a cikinsa domin shishigi ne wa Allah ta'ala shishigi ne wa Allah ta'ala kana kutsawa gurin da baka da iko duk abin da bai faru ba aka ce miki za a baki labari a kansa to akwai tunanin yaudarar hankalinki wasu nau'in na gaba su ne wanda ɗazu na faɗa waɗanda suka tashi a gidan malinta suke yin wasu abubuwa da za su ci abinci kawai su ba tsafi ba ne su ba bokanci ba ne amma mi su ma wasu 'yan dabarbaru ne da za su yi damfara su nemi abinci to mafi sauƙi dai shawarar da nake ba mata shine idan kika fahimci kin je neman addu'a saboda akwai kuma malama da suke yin addu'a kamar yadda muke cewa amma ku gane duk malamin da kika karanta masa damuwarki yace miki "Ah, ai wannan mayu ne ba ah, wannan ai ture ne ko tsafi ne ki rabu da shi ba malamin da kike neman addu'ar sa bane domin neman addu'a ba sai malam ba yanzu kika duba wata makwanciyarki mai karamin karfi salihar baiwa sai kika dauki dubinki bi kika ce dan Allah maman wance dan Allah ki min addu'a ina cikin wani yanayi baya nufin ke ba za ki yi addu'ar ba amma ta taya ki addu'a kaza da kaza ne ya same ki ina cikin wani ibtila'i ita kuma saboda tausayin da Allah yake nata kin kuma kyauta- kyautata mata Allah ya ji daɗi da kika kyautata mata in ta miki addu'a sai Allah ya karba a'a sai kika duba makaranta kika ce aikawa yaran can ledar alawa a ce in an tashi malam da Allah amin addu'a ina da matsalar jinya kala kaza ko ina shirin aifuwa ina da tsoron kaza shikenan sai a yi miki addu'a Allah ya sauke ki lafiya Allah ya miki kaza Allah ya miki kaza Allah ya miki kaza kada ku rena addu'ar da za a yi muku a dan wannan lokacin ku dauka ce a wai sai malam yayi wani aiki tukuru in an gama aiki an yanka taure ko an yanka eh, zakara ko wani abu shine za a samu dacewa wani lokacin wanda ake karban addu'ar su suna daga cikin mutanen da ba sa so ma su san ana karban addu'ar tasu wata rana an yi fari a Madina aka sha wahalar rashin ruwa sai aka ce a fita roƙon ruwa aka fita aka je aka yi roƙon ruwa aka dawo shiru aka ƙara fita kwana da kwanaki dai suna ta fita roƙon ruwa suna dawowa ana fama da zafi da ƙishirwa da damuwa shikenan wani sahabi ya gaji sai ya zo ya kwanta a masallaci yana bacci sai wani daga cikin bayan Allah ya yi alola sai ya zo ya shiga masallaci sai ya sallasa raka'a biyu sai ya ce ya Allah bayinka suna neman ka shayar da su dogon lokaci suna neman yardarka ka ba su ruwa Allah ka hana su ruwa Allah in baka ba su ba wa zai ba su Allah na daga hannuna wallahi ba zan sauke maka hannuna ba har sai ka ba da ruwa ya Allah ka ba su ruwa ya Allah ka ba su ruwa wancan na kwancan sai ya zabure ya taso wannan wani mahaukaci ne yake faɗan kalma ta gatsali wa Allah ya zuba ido kawai sai ya ji ruwa sha hannun bawan Allah nan yana sama da ruwa ya sauka sai shi wancan sahabi da ya zaburo sai sun fi da kai yana kuma mamaki to wannan wane ne wannan wane ne sai ya matso kusansa sai yake nema yi magana sai dai ya daure sai ya ga ya tashi ya fita sai ya ɗori a bayansa da ya shiga gidansa ya ga gun da ya shiga sai ya bar shi da aka gama ruwa sai ya dawo ce bawan Allah ina so ka gaya min dan Allah kai wane ne saboda ɗazu yanda naga kana roƙon Allah ka- na ɗauka cewa kana wa Allah izgiri ne amma kuma sai na ji tsoron yanda naga Allah ya ba da ruwan a lokacin da kace ayi ruwa kuma daman Allah ya faɗa daga cikin bayan Allah akwai waɗanda idan suka yi rantsuwa don wata manufarsu Allah bayya tozartar da rantsuwarsu sai ya musu abin da suke so da wannan mutumin ya ga kenan ashe ma ɗazu da nake addu'a wani ya ganni sai sun fi da kansa sai ya rabu da shi sai ya koma gida shi wannan sahabin ya koma cikin gari ya je ya bada labari a zo dai a tuntuɓi wannan waye ne kafin ya dawo ya tattare nasa ya nasa ya gudu ya bar ƙasar saboda me in mai kusanci da Allah na gaskiya ne to bai ma so a san cewa haka yake amma ke yanzu idan kika dan jawa insha Allah haba alhamdulillah ai ne in ne addu'a kaza ha shikenan sai a fara ce miki sayyada sai a fara kawo miki naira 200 kina tofawa a ruwa ana sha ko to ba haka bane wanda har take da wannan abun abun Allah wallahi boyewa take yi ba za ma ta yadda a san ma tana da wannan girman abun ubangiji ba sai kiga tana kankan da kanta kuma sai ki same su wala Allah ma talakawa ne ki ganta da mataccen zani da mataccen takalmi to ki yi iya kokarin ki ki ja ta jiki ki kyautata mata in kin tashi bukatar addu'a ce ta miki addu'a mata muna cikin wani yanayi na masifa da bala'i ba sai matar aure da take da damuwar kishiya ko mijiya mata kaza ko kaza ba wallahi 'yan mata sun iya su ɗauki ƙafafuwansu su tafi gurin malamin da zai musu addu'a kuma ɗazuna gaya mana daga cikin manufofi na irin wa'idan fasikanci ya fi yawa kai tsaye boka zai iya ce miki sai ya yi jima'i da ke na kwana kaza kafin addu'ar ki ta ci kuma Allah tun da yana musu talala ke ki ba da goyon baya hakan ta faru da ke kuma sai ki ga kin yi nasara in ciki ne kin samu da shekara sha ɗaya biki aifu ba shekara goma biki aifu sai ki ga kin aifu sai me an miki talala zuwa ga jahannama wannan maganar ba ina faɗan wata magana wanda ba a santa ba ne a hizba ta kano kwanaki wani zama da suka yi daura ya ce irin wannan kisa-kisan bai san adadinsu ba boka ya ma'amalar aure da matar aure kawai don me don biyan bukatarta ko kuma ya saka kiki je ki yi lalatar da wani daban ba shi ba shi ba kamar yanzu 'yan siyasa ana nuna musu damammaki da dama su ji in kana so ka yi nasara har sai ka tara da mahaukaciya yanzu mahaukatan mu abin tausayi sai su tayawa da tsofan ciki su tayawa da 'ya'ya ba komai ya janyo ba saboda me neman wata mafita ta duniya wani a ce mata ka tara da yarinya 'yar shekara tara shi yasa yaran mu 'yan ƙanana suna cikin bala'i yarinya bata san ma menene zina ba an ɗauke ta an mata taɗe saboda me boka ya dora su akan wannan layi wani bokan abin da yake yi shine ya bada saddabarin da ba za a taba kama barawon da ya sata ba su kuma yawanci an fi saka su kin yin sallah boka zai bada magani amma fa ba za ka yi sallar magarba ba har kwana 40 amma ba za ka yi sallar la'asar ba har kwana kaza dukkan su akwai sharuɗa a cikin ayyukansu su sallar la'asar annabi alaihi salatu wassalam ce mana yi idan ka rasa ta ka shimfiɗa taburma a ƙofar gidanka a zo maka makoki domin sallar la'asar wani hadisin yana cewa wanda ya rasa sallar la'asar tamkar ya rasa iyalansa da dukiyarsa gaba ɗaya ne duk duniya da 'ya'yanki da mijinki da uwa da uba da waye ne su mutu miki a rana ɗaya ki waiga ki ga bakki da komai a ɗakin ki ya kone sai ke ke kadai sai ke kadai in kin rasa la'asar daya haka Allah yake kamanta ta da asarar da kika yi mu mata ne zamu ce ai mu ba ma za in ba matsala ko to in kin rasa ta a lokacin ta ke ma kina kan waccan siradin duk wanda ya bar la'asar ta bar lokacin ta tana cikin waccar hasarar sai a zo a dora yaran mu a ce kar ku yi sallah ta kwana kaza duk wannan aikin ƴan tsubbu da bokaye da sauransu nan ne fa abin yana da faɗi wannan darasin zai iya ɗaukan a zama uku hudu kafin mu buɗe abin a fahimce shi amma ina ba wa kowa shawara ta je ta ƙara bincika menene bokanci saboda na ce muku suna bata a cikin maluma waɗanda ake ce malaman zaure su maluma ne masu karatu masu waye kuma ko da a ce zaki ce malam dan Allah a ce maka min da addu'a wallahi kwanan nan yawanci ina fama da jinya ba zai taba dora ki akan wani abin da zaki ji yayi sabanin hankali ba daga lokacin da kika ji mutum yana ce ai zaki zaki karanta iza za a kafa 1100 kaza a to daga sannan kin san Allah bayya wahal da bayinsa irin wannan saboda dama a sa miki karaya ne ai ba za ki iya ba to a miki sai ki biya kuma daga lokacin da kika saka tsoron wayannan mutanen bokaye ko ƴan tsafi ko abin nan kullun kin kare daga wani dan abu ya same ki eh kan ma ai an miki jifa ke kan ai an miki kaza an miki an miki an miki to Allah zai jarrabe ki kuma sai ai nasara akan ki duk abin da kike tsammani ko kike tsoron sai ya tabbata a gare ki amma in kika ji cewa Allah shi shi kadai shine mai yi duk abin da ya same ki shi shine ya dora miki ke baki yadda cewa wai wata kishiya ce ta miki tsafi ko wata kishiya ce ta miki magani ba kawai daga Allah ne to a wannan lokacin ne kuma sai kika fi karfin mai sihir din masu sihiri suna nasara ne a gurin da aka yadda da su amma in ke kin ji kawai ke daman biki jikin yadda ba ke daman kawai biki san wannan abin ma tukunna har yana da tasiri ba ki rike addu'o'i kina yin ibadar ki yanda ya kamata to ba za ki taba shiga hannunsu ba in ma yace ma sai dai ta cinye kanta yanzu society mu ya ɓaci da zancen mayya mayya mayya su ma kuma mayun nan wasu nau'i ne da suke yin amfani da sihir din su ma su yi nasara akan wasu abubuwa amma mu mata damuwar mu tsorita da yadda da muka yi da su din ki shafe ta in kin ji ana bakwanciyar ku wancan ai kaza ta yi la ai mayya ce aiwa ke ki du ki ji a ranki mayya bata isa ta sa miki cuta ba har sai Allah ya amince dama Allah ya kadarta zaki wannan cutar ko da silatta ko babu silatta saboda haka nan kada ki yadda ta raba ki da imaninki ki mutu ki je kiki fada jahannama ki gamsu Allah ne ya jarrabe ki kuma kada ki taba neman magani a wani gurin da bai dace ba ki nemi magani a hannun Allah ko da ya tabbata sihir din ne ko ma cikin kitabu sunna akwai mafita da yawa akwai addu'o'i eh tabbas ana sihir annabi alaihi salatu wassalam da shi da girmansa da darajarsa an masa sihir kuma Allah dan ya bamu ishara mu fahimta sai ya bar sihir din ya taba shi har ya kai wani lokaci yana cikin jinya cikin bacci sai Allah ya nuna masa me yake faruwa da shi yayin mafarkin wasu mala'iku guda biyu ɗaya yana kafarsa ɗaya yana kansa ɗaya yana tambayan ɗaya wai me ya same shi ne ɗaya yana ba da ansa ai sihir aka mishi ai an jefa a wata rijiya ai kaza kaza annabi duk ya samu wannan labarin to menene maganin a cikin maganin sai aka karanta masa ayoyi guda goma sha ɗaya na falaki da nasi ayoyin da malama suka ce in zaki kwanta annabi kansa ma ya faɗa hadisi ne ki karanta su uku uku ki tofa a hannunki ki shafe duk mai sihir ɗin da ya zo ba zai same ki ba in ya tunkaro ki zai ga kamar babu saboda me Allah ya yi miki sutura shi kuma dama Qur'ani yana a gadin mai karanta shi ke makaranciyar Qur'ani ne kin yi karatun Qur'ani yanda ya kamata to ya in ta taso sai dai ta cikanta in ta zo ba za ta ganki ba amma mun sa wa kanmu tsoro ni ba zan wuce ta kofar gidanta tabbi an ce fa ya ce ita ta kamawa ne me ruwanki ke zargin da kike yi idan ya tabbata haka ne ma kina da laifi barantana kuma idan ya tabbata ba haka bane saboda haka mata mu yi kokari mu dora kanmu akan hanya madaidaiciya mu dora ƴaƴanmu akan hanya madaidaiciya domin yanzu har yara ƴan ƙanana sai kaji ana ai tabdi gidan su wancan ai akwai mayya wanda a duniyance ma idan zancen ya fito aka yi ƙararki ko wani abu ke ce zaki tozarta ke din aka kama Allah sama inda gaske kama kin aka yi amma kuma ke ce shari'a za ta zo ta daure so saboda haka dole mu yi kokari mu zama muna tare da Allah duk wanda ya zama mai yawan karatun Qur'ani ne ba kya zama da tsiraici ba kya zama ba kya fita da tsiraici kai nake ce sannan me kina kokarin addu'a safiya da maraice addu'o'in nan da aka faɗa a azkar akwai ta shiga ban daki akwai ta fita ban daki akwai ta fita a gida akwai ta dawowa a gida akwai ta tashi a bacci akwai ta yin bacci duka matakai ne na me shiga tsakaninki da mungaye tun ba su taɓa ki ba dama ke kin kai kukan su gurin Allah Allah ya iya miki kuma idan aka tashi baki addu'a sai ki ga addu'ar mai sauki ce saboda addini sassauƙa ne mafi akasari mu kyautata yawan yin istighfari domin me malama suka ce idan da yawan laifuffuka a tare da ke sai ki sha wahala jinya bata warke ba kina ta yin addu'a saboda me ai yanzu in kin yi addu'ar kankare miki zunubi ake yi to ki fara da istighfari din subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi yace idan kika yi dari an kankare miki zunubin ki gabaki daya yanzu ke fresh kike Allah yana kallon ki mai daraja to sai ki yi sai ki addu'a falaki da nasu a yi iya ƙoƙari ya zama ana karanta ta ulfuwa annabi ya gaya mana a wani hadisi duk da lokaci da yana ta ah, ina tunanin yana hararar mu ina gudu gudu in kika zama ke ba mai yawan haddar qur'ani bace bakki da yawan karatu dimanci karanta ulfuwallahu ahad za ta yi miki maganin komai domin me in kika yi guda uku tamkar kin yi saukar qur'ani kuma cewa hakan baya hana kuma shi mai haddar yayi hadda domin ai kowane harafin da zaka karanta yana da lada goma to amma dan a kwadaitar da wanda shi ma bai shi nan ba annabi yace ka karanta kulfuwa ana yin guda goma saboda me annabi ita ma yayi alkawari duk wanda yayi ta guda goma Allah zai gida masa gida a gidan aljanna hanyoyin samun aljanna mai sauki ne sai dai me mu masu kasala ne masu rauni ne kuma addu'ar idan zaki yi ta ki yi ta tsakaninki da Allah kina jin cewa kawai Allah zai karba miki kawai na san Allah zai ji tausayi na na san damuwan nan ba za ta dore ba dan annabi yace istajabu la ahadikum ma lam yu'jar ana amsawa ga dukkan ɗayan mu matukar bai yi gaggawa ba ya gaggawa take yace wasu daga cikin masu addu'a su dinga cewa na daɗe ina addu'ar Allah ya min kaza Allah ya min kaza amma har yanzu ban samu ba kar ka yi haka in kin yi haka kin yi gaggawa komai yana da wa'adi a gurin Allah idan wa'adin bai zo ba biki isa ki jawo shi ba idan wa'adin kuma ya zo kawai ganin abin zaki kwatsa saboda haka shi dai mumini yayi kokari ya zama kullun yana cikin me yana cikin ikhlasi domin babu babban sharri ka mutu ba imani shi yasa kullun cikin sallarki ki roki Allah cikawa da imani sai kiga an aife ki cikin musuluncin kin raye cikin musuluncin amma kuma me ki zo ki mutu babu musuluncin kuma irin wa'annan ayyukan kanana kanana da kake renawa su suke dauke maka imanin naka kasuwa ce kina ta yin kasuwa ba ciniki kaza kaza bari dai ni akwai wani an ce a tsangaya yana ba da sa'a shikenan sai ki je ki dauki ɗan ɗarin ki biyar sai ki kayi kuma abin sharrin yanzu ko a zaki same su a unguwa suna sa speaker suna ta cewa naira 200 hayaki na farin jini hayaki na kaza wani abin tausayin shine idan kika dauki 200 kika je kika ce ya baki maganin to ba zai baki maganin ba daga ya kare miki kallo sai ya ce kai ake akwai damuwa a tare da ke ma wallahi akwai damuwa ai kai an miki jifa ma matsala kaza da kaza da kaza ne take damin ki ki je ki zo da dubu hudu za a miki kaza ke na ki zancen ya tashi a zancen karban hayaki dubu hudu ai dari biyu ke yanzu kudin magani za a yanka miki dubannan kudi mata me ya kai mu wannan muna fama da yaran mu bamu yi tefa ne ba bamu yi awu ba bamu taimake su sun yi karatu bamu inganta musu rayuwa sun san Allah ba kina kokarin nemo mata mai maganin farin jini ina ruwanki da jinkirin aurenta kowa yana da wa'adin sa in wa'adin ta yi wallahi ko ba kya so za ta tashi kuma idan wa'adin bai zo ba billahi la'azim dabbokan da zai iya miki aiki haka zai yi ku shanye jiko ku shanye waye ku shafa abin shafa dukkan abin da zai dora ki a kai in wa'adin bai zo ba wallahi biki isa ki aurar da ita ba mu shafa wa yaran mu lafiya ki mata addu'a ke ɗin uwar ke ce kike da abin yi ki hana idan ki bacci ki gaya wa Allah dama ya shina ki gaya masa Allah yana son mutum mai naci ki tashi cikin dare annabi ya ce mafi ƙarshen dare kamar bi bisa ukunsa ko gab da asuba Allah ta'ala yana saukowa wannan sama ta kurkusa da mu yana cewa ina masu addu'a, ina masu bukata, ina masu abin nema, baki da kasuwa ne, farin jini kike so, kaza kike so, ilimi kike nema, ko menene kike nema Allah ta'ala jiranki yake yi ba sai ki, misali kamar in kina addu'a a yanzu, to kina nema Allah yadda ne, amma a wancan lokacin Allah ne ya zo yake nema ki zo ki addu'ar, kawai karba zai yi. amma abin tausayi shi ne sai lokacin muke jin daɗin bacci shaidan yana ta jijjiganmu yana ta mu mai da hankali gado yana mana daɗi so ‘yan uwa mata da Allah mu dawo da hankalinmu wajen me wajen ƙoƙarin yin abin da ya kamata a cikin addininmu mu yage wa kanmu duk abubuwan da za su zame mana halaka ce kuma bata ce kuma zan rufe da magana guda ɗaya idan aka ce boka da malam aka ce tsafi aka ce kaza da kaza ina da duk muka ambata to Allah yana jarraban mai yinsa da ya nasara a rayuwar duniya duka za ka samu wanda ya samu wata ya saka kansa a irin wannan Allah ta'ala sai ya masa abin da yake son wata ƙoƙarinta ta raba ɗan mijinta da mijin wata ƙoƙarinta ta tushe wa ‘yar uwarta kasuwa wata ƙoƙarinta ta ɓata ‘yar wani ko ‘yar wata kacce aure, duka da dama ana yi da gaske, to, amma fa ku gane, gaggawa kuka yi. Dama abin da zai same su shi zai faru da su da buki mata asirin ba ma Allah ya jarrabe ta jarrabawa ta ce hakan za ta faru da ita. Saboda haka mu bar wa Allah aikinsa mu bar wa Allah iliminsa, ke ki nemi dacewa a gurin Allah subhanahu wata'ala ki barranta da dukkan wani abin da zai haifar miki matsala a nan duniya ko a larar alkiyama kuma mu yi iya kokarin mu cusa wa yaran mu sanin Allah da kimarsa da darajarsa da nunawa cewa shi shi kadai ne ya cancanta a dogara da shi kuma a nemi taimako a gurinsa duk wanda ya dauka wani zai iya yi masa wani abin da Allah bai masa ba to ya halaka ya tabe muna fata Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu ya shiryar da yaranmu ya dora mu akan dai, ya hana mu aikata dukkan wani abin da baya so ya taimake mu da yin duk wani aikin da yake kusantarwa gare shi da kuma kusantarwa ga aljannarsa Allah ta'ala ya sa mu dace
to alhamdulillah malama Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da abin da muka saurara to yan uwa kun ji dai wannan fannin abin da aka dandaka gaskiya kamar majority namu ne kusan mata in aka kasa kashi goma mu mun fi ɗiban kaso mai a wannan fanni a da alhamdulillah yanzu ilimi ya yawaita amma mata gaskiya da kafin ilimi ya yawaita sunna ta yaɗu ta ko'ina su suka fi ziyarta irin wa'annan gidaje kamar yadda malama ta faɗi akwai azzaluman bokaye da za su ce ke mun yi kaza da ke mun yi kaza mun tara kaza da ke sannan wannan aiki zai yi ba ni zan yi ba sun ce sai na kai musu kaza da kaza na tsakanin ni da ke sannan aiki ya wanzu a nan kuma imanin ki zai fita kata kuma ba za ki je ba sai ba ki da rigar imani duk wanda take zuwa gidan boka ko malamin tsibbu ba za ta iya halatta wani gida ba sai ba ta da rigar imani a duk lokacin da aka cire maka rigar imani babu abin da ba za ka iya aikatawa wa ba yanzu mata maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace dukkanin wadda zai je wajen wani koma bayan Allah ya nemi wani abu a gare shi to Allah subhanahu wataala sai ya koma gefe sai ya ce ya bar shi da shi da wanda ya ce nema a gare shi yanzu yan uwa ko babanka ne yace ya barka da wani ya zaka da rayuwarka bare mu halittun ubangiji ya ce ya barka da kai da wadda kake ji wani rayuwa za ka shiga wani hali za ka shiga gaskiya mu yi ƙoƙari mu ga mun fi ƙarfin zuciyarmu shi yasa a kullum muka sallah cikin addu'o'inmu mu riƙa roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu Allah kar ka jarabce mu da abin da ba za mu iya mata za ki da ce an je neman sa'a kasuwar ta wace sai a hankali mahassada sun saka idanu ai an sa mata hannu ai an mata kaza wa kaza duk muna yi muna faɗa irin wannan ina dan adam in sai ya haddasa miki wani al'amari matukar ba Allah subhanahu wataala ya rubuta miki shi tun kafin dake ki sai dai shi ya zama sila wala Allah in jaraba wa rikici amma dan adam bai ita ba ko kuma ki tace ai yarta ce aka mata kaza ga kannan ta da suke uba ɗaya duka an yi auren su amma ita an sa mata hannu na ta isa ta sa miki hannu ta san san da aka kina ki ko aka halitta ta bata isa ba ai kamar da sunan malama ta faɗa buɗe kofa ne ma ka ce ka yarda da za su iya wallahi ba su isa ba ko su wayanda da malama take faɗa ba sa iya tinkara sai wanda yake da raunin al'amari yake da raunin kokola ko kuma baya irin jajircewa dukkan da ka zama jajirce wallahi aka yi shakkar ka kuma idan ka goma ga Allah ta'ala ka rike Allah ka rage kalamai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wala fafa karfin kowa kai kanka zaka rika ji a jikinka a zuciyarka to kazan nan ba zai iya samun ka ba matukar ni ka yarda da Allah ko kuma a ce a zan je wajen malam mai kaza gobe da nisa ai shi aikin sa kamar yankan wuka ne naga alama yanzu so suke su mai da ni kaza a gidan nan wai zaki je ki nemo sa'a ki kan ki mallake miji in aka mallake shi mi zai shi ne ni jama'a miji shi yana son war Allah mai ibada ne yana ibada sai a neman kasuwanci sa na halal ya ci halal ya ci da ku da halal ke kuma a garin ki mallake shi sai ki je ki nemo halaka a zo a mutu gashi sai shi yana aljanna hajiya ke kina wuta ke ba ki samu duniyar ba ba ki samu lahirar ba kun ga babin baɗin shi nan kuma mi dukkanin abin da kike wala ɗaya ki koya suke shi illar kamawa mace ta kama wannan nema neman kenan jimu kika haifi yaya ba ta za ku yi ko bayan raina ku nemi kaza a nemi sa abu kaza da kaza ba a haka kawai dukkan ɗabi'ar da kike wala karancewa suke kuma ita za ki kin gani za ki samu kashin kamashi wani lalata musu tarbiyyarsu da rayuwarsu annabi rahama manzo Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana dukkanin wanda kaga akwai alamar tsoron Allah a tattare da shi aka ce ka ce maka addu'a. Sai ka ga wanan nan ba sai shi ka ce a malami ne mai karanta kaza da kaza zauransa ana shiga ana fita ana yi ba a'a wannan kwatance da manzon Allah ya mana sallallahu alaihi wa sallam sai kika ce bada in ce wancan da Allah ki min addu'a ke kin san me dalilin da yasa kika faɗa ta miki kuma sai ki zauna zikin hajji ya ke wasu rake kai ne raki ki zikin ki rika bacci kina duri kina buga mun shari kina yawon bacci akan gado ke ba za ki tashi ki addu'a ba ina ke da kike cikin wannan garari na wannan rayuwar ina ke mai matsayin mahaifiya ina kike da iyalai da kujiba ko jibar rayuwar yau da gobe kike ba za ki tashi ni nuna ba wajen Allah ta'ala ba har a zo ana neman waye masu neman kaza wa kaza ka kuma kana buga bacci a hajjiya baki nemi zaman lafiya ba dukkan wanda kika ga ya fito ya bugi ya gogu wallahi sai dai nema a wajen Allah ta'ala ubangiji Allah ya sami amfani da abin da malama ta gaya mana mu isar ga wayar da basu iso ba domin mu samu ladan kamashin da nake gaya mana Allah ta'ala ya datar da mu ubangiji Allah ya ji kai iyayen mu da kakannin mu da yayin mu da kannan mu da malaman mu wayanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah ubangiji ya musu rahama Allah ya gafarta musu mu kuma ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani da shugabar mu shugabar kungiya da yan agaji da masu midiya da dukkanin ababen masu ababen taimakawa cikin wannan karatu ubangiji Allah ya sa mana amin zanin hasanat da wanda ya zo daga nesa wanda zai kusa Allah subhanahu wataala ya mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na kan kina sanin alaikum assalam wa rahmatullah zan yi magana ne game da majalisin gurin nan da Allah in ana so ya dore to a mai da hankali a kansa ina ga wancan watan ba mai karatu ba ko saboda kamar yadda naga irin kamar dai ban ga an yi serious ba sai ina ga idan an saka a rai an san ranar mun ce litinin ta farkon mai wata idan an zo za a same mu insha Allah idan kuma da dalili za mu aiko masallaci a sanarwa cewa abu kaza ya taso ba za mu zo ba idan kun saka a ranku shikenan dan na ce yanzu mun daina sanarwa wani lokacin wani a rediyo da sauransu duk sai ina ganin kamar in an dauka da muhimmanci to ba za a misin lokacin ba kawai wannan shi ne mu kiyaye lokaci kuma mu kiyaye makara domin yau ma ba dan daga gare mu akwai makara ba mu ma da tuntunin mun yi mun gama kuma sannan ne nake fahimtar mutane suna ci gaba da shigowa daukan abu da muhimmanci shi yake sawa ka kiyaye lokacinsa Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya sa kowa ta ji a ranta za ta nisanci boka za ta nisanci matsafa za ta nisanci yan bori da sauransu duk da yan bori ina tunanin kamar yara da nake kallo matasan nan kusan yan bori ba ko yanzu kamar an dan daina ko bukukuwa da zaki ga za a yi bori da ai kaza ai kaza to amma dai akwai su a cikin daki masu shi aka wanda zaki je kai kai kanki ki nemi izinin ki ji abin da kike son ji annabi ya ce duk wanda ya je gurin boka ko mai malamin duba ko in ce dan duba kamar yadda ɗazu na faɗa yace ya kafircewa abin da na zo da shi wani hadisin kuma ya ce duk wanda ya je gurin boka ko ɗan duba kuma ya gaskata abin da suke gaya masa wannan na gaibi kenan su ce kaza zai faru ka ji ka gaskata ya ce sai an yi kwana arba'in ba a karɓi sallar ka ba kwana arba'in zaki ana tagzin ɗin sallar ka an ɗauke baki da lada saboda haka sai ina ganin hasara ta tabbata akan ki ko Allah ta'ala ya sa mu gujewa abin da duk zai cinye mana ladan aikin mu Allah ya kashe mu cikin imanin mu Allah ya tabbatar mana da dukkan alkhairansa ni salati wa annabi الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah ka tsiratar da mu daga dukkan aikata abin da baka so Allah ka taimake mu da aikata dukkan abin da kake so kuma ka yadda da shi Allah ka dora mu kan tafarki madaidaici Allah ka dora mu kan tafarki madaidaici Allah ka shiryar da zukatan mu akan daidai Allah ka kubutar da mu daga sharrin mutum da sharrin aljan domin daga bokaye daga ah, aljanin da suke yin aikin dukansu daga ƙarƙashin sharrunsu ne ake samun irin wa'annan fitintunu Allah ya tseratar da mu da su Allah ya shiga tsakaninmu da su ya Allah ya shiga tsakaninmu da su domin suna nan a ko'ina kin shiga mota tafiya zaki kawai sai wani mutum ya ƙara miki kallo ya ce ke wancan amma da ke wannan amma da ganin ki an miki jifa ke kuma sai ki ji eh abin da ya farfada din nan da gaske kin gamsu sai ya ja hankalinki zuwa ga neman magani bai san ki ba bai san shi ba Allah ta'ala ya hana mu haduwa da su a ko'ina, Allah ya tsare mu da su a ko'ina kar mu gansu kar su gan mu. Allah ta'ala ya shiga tsakanin mu subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika.